hatta wai wanda wanda wanda da ya hudu da suke biyar kiramu an ta shaɗa Allah ya haifin ba wanda Muhammadu Rasulullah domin mafara zuciyar jaka da zuwa mafa da wuciyar bari da da ya sirri ya sadaka wani imamu الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وكله وملكه هذا نقول يا الله دعونا الله يقدر yawon imani da shi in ya dace da yadda muke so ko bai dace ba zai mu imani da shi daga Allah yake zuwa mutum ke fitowa daga Allah ko mai kyau ne ko uwa inda za ta ba ɗanta naman kifi sai ta cincire dukkan tsayoyin da yake cikin naman sannan ta ba ɗanta don kar ya ci da ɗaya ya shafe Allah kuma shi ne arhamun rahimin don mai tausayi Allah ya fi shi tausayi za mu da Allah ya wa bawansa ya bawa ya gode ya san alheri ne Allah ya yi masa ko da abun ya zo cikin wata sura wanda ba haka yake so ba da yawa Allah ya gankunsa alheri cikin wani tsumma wanda ba a sun ganin tsumma da yawa kuma a zuba sharri a cikin wani abu mai kirkiri kai in ka kirkiri sai kai tsammanin haka ne baka sani ba in ka bude sharri ne a ciki rubar minani fi tsayi mihani gode Allah muna ganin masu gonaki ma in bazara ta yi lokacin shuka ya kusa sukan tattara yayi da yake cikin gona su tattara su ta konawa na kiran wannan yayin ƙoƙo wadda aka irin wannan iya faru Allah shi kare ya san da wanda ya kusa ciki kuma gode masa mun yadda kuma da ikonsa لا يستوي عن أبيه آمين ولا تشل وآخر شجرة دنيا نام كل أبو النساء مسلمتي أجيران الجمعة صلى أذر أيتا ركع بيو وريتا تساوى با وأي كراتون أبو يميك أبو يتكو تسلى نهروا كراتون أبو يميكي وهو يقول الله نجيني واتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ويدورم الله ويدورم الله ويدورم الله شيئا كنا ورا أجايا هنا إن مكهجو تابد إبارة أن يأتاه مزور تمكي أجايا هنا إن مكي أمر دليل يتأتاه إن مكي أمر أمر إن ذاهمو gaya mana ƙarshen tafiya ƙarshen tafiya inda rabuwa da binayi wanda rabuwa da bijai wanda lalacewa kuma gije ce ƙarshen mutane wanda ya bi wanda ana ya ce da bi yana cikin nima wanda ya ƙi abinda Allah ya ce da bi yana cikin jihannama. iyakan ƙarshen yawo kenan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wani imanin mu Allah ya kiyaye wani addinin mu Allah ya kiyaye wani ƙasar mu Allah ya samu zauna lafiya alhamdulillah alhamdulillah dukkan layi in za ka bi layi ka daga ido ka hanga ka ce ka duba ga wane ne gaban layin kafin shiga cikinsa dukkan rayu komi tsawonsa inda ya zai ke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsawo na'am kabishi to ya kamo alhamdulillah mun gode wa Allah ya dada ke jiya wani kukun launa su limanin ranar tashin kiyama ko da na mutane za a kira su da sunan limamin alhamdulillah موضوع في الذاكرة ويكون في ما من مشير عن الغامر صلى الله عليه وسلم a cikin waliyai kuma limamin mutumani da nake magana nan da sauran yan wana yau da jiyani ne limamin mu a wani jiyani rabu ya ba wato ba mu samu isa wajen sa ne ta hanyar kalimansa yau da wani sahibul waiba mu gode wa da wannan layi ko min tsawon sa kabi shi ta ce da zai kai ga da karshe zai kanta kan yanon annabi sallallahu alaihi wa sallam wato layin da ka yi ta can da ruwa a jirgare gaban layin da koma a layin da annabi yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta mana Allah ya wa mana asiri Allah ya tsaya mana ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لوجه التعبير ومن أن تتبون والخير ومن يعمل yace bai bada ba to zai zaɓe shi a lahira zai samu wani jirgin gaji na jirgin gaji mazai zai rufe kona wa da mai zai layi kuma zai haɓa da nan fatar da fasa na abin da kula da kula da mai kafa amma da zai wuce wani sha wa ba wa wasu rane misalin wanda suke yin sadaka ciyarwa taimako saboda Allah wata zaɓin ƙwaya ce ko ta za ƙwayar gero ko wata ƙwaya mai rattattuwa ta yi ƙwayar a gona mai kyau mai taki na daji ko taki na zamani ko taki na bakin kogi idan ƙwayar ta tsiro sai ka tsiro da kara guda ɗaya kara guda ɗaya nan ya tashi ya girma ya gudu da shi a samu reshe uku ta arewa da shi a samu reshe uku sai su haɗu da mutane sun zama karaye guda bakwai kenan kara guda bakwai din nan sun samu zanganiya guda bakwai kenan a buga musu gociyo ko wata zanganiya ce tana da kwaya ɗari kaga kwaya ɗaya da shirka amma sai ta samu kwaya ɗari bakwai banda kara banda karmani kwayar kawai ta yi ba maka yar uwanta yar uwanta har ɗari bakwai Allah ya ce to gona kenan da damana aka ba su ajiyar kwaya ɗaya suka bai da kwaya ɗari bakwai malili biyu na tashi bayarwa ɗinkintawa zai yi هناك أي تدابير يمكن خير لأنكم تفلحون أنا ينجم يتقوا من أي تدعيم عليه يمنه وضره ومن يأمر مثقال ذرة شرا يره هو بعين يكون أي قوى وهو يتزرعني إما ياتوا وكعيات المتوى من شر ما ليس من شرائر أما قوى shi shari ba a ninka shi saboda wannan Allah. Allah. Hanyar da ake ninkawa saboda wannan Allah, amma shari ba a ninka shi. Wala ka yi kokari ayyukan alherinka su rayu da sharrinka yawa. Su nuna da yi bakwai bakwai ya ce da ruwa wancan ko ɗaya ɗaya ne. Saboda haka a ke kokari musamman salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Salatin annabi أجل إبادولنا للأعباء إبادة تتكي سلام أنه جل الله يبقى كانوا القرآن با أيك سلام أنه جل الله مسمى سلام الواجه سلام الواجه تنا نوزية مزية تهيدة أنا نسين كلانا تتكي daidai da kowane salati dubu ɗari shida misali ubangiji ya ce yana da wani dare a cikin darare mai awa goma sha biyu amma dare ya fi wata dubu wata dubu kwana nawa kenan kwana dubu talatin in an cika wata kowace ba kusa ne to dare sau talatin baya kaiwa wata irin wata ke tsayawa don akwai wuri ya hana ƙara dare da rana sau talatin ke kaiwa wata kenan dubu talatin in an ninka shi biyu sai ya zama dubu sittin dubu sittin in aura da ma'aunin shari'a na farada na farko man ja bi hannun da wani asura saliha kowa ya yi da aiki na iri guda da yana da ninka masa shi ya zo guda goma kaga dubu sittin in aka bai da shi sau goma shi zai ba da dubu ɗari shida aka wanda take a wurin Allah da warda ma'a islami da ɗan dama Allah ne shi ne warda ko da zama hissan ko da zama ma'anan ma'anan shi da irin wannan in kai da lafi ɗaya ana rinka maka lada domin da rafi ranar da baya da rayuwa wanda Allah ne zai saka maka in kayi da rafi ɗaya Allah zai saka maka da rafi ko irin nasa da rafin Allah in za a canja ce zama rana wa ya san iyakar rana ba wanda ya sani to haka kowane guda da za a ba ka guda goma na Allah kai guda goma Allah ne ya bayar maka guda ɗari irin nasa, in kai salati ɗari Allah ya baka salati dubu irin nasa. In kai wa annabi salati dubu sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya yi alƙawarin zai shigar da kai aljanna tare da annabi kawara da kawara. Wala kar a sake jama'a a rinka yin salatin annabi a rinka karanta alƙur'ani. alkur'ani in baka ta jeje ba akwai numerori da jejeru da ka ta je a cikin da akwai kurhu Allah wa Allah sama la yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura da wannan Allah in ka karanta ta sau uku Allah zai baka ladan saukar alkur'ani a ganin damansa kar ka bar rayuwar ka ta yi hauko ta yi a banza kar ka cika ta da karatun Qur'ani da karatun annabi da istighfari da la ilaha illallah baka da wani lokaci banda wannan lokacin a yanzu jiya dai da ila ta wuce tare da bara gobe ko ba da zo ba tare da baki lokacin da ake cikin da yanzu shi ne lokacin ka kan kai wasa da shi labarin da ake karanta mana Qur'ani da hadisai dukkan su gaskiya ne amma ana karantawa bai laifi wanda ya riga ya mutu ai ya huta da a gaya masa ai ya riga ya gani yadda tabarukan mu'ayi na fi gani ya koyi ya riga ya je lahirar ya gani wanda bai zo ba ko bai zo ba ne a gaya maka kai da ka zo ba ka mutu yanzu ne ake yi saboda ka dukkan abin da ta jar Qur'ani yana faɗa da kai yake kai mai rai wanda ba ka mutu ba ba a magana da wanda bai zo ba bai magana da wanda ya tafi ba don ci a gida da labar lafiya su ma lafiya Allah ki ga Allah ki wani kasar Allah ki wani addini Allah ki wani mulki a yawan ta cikin ba a yawan ta salatin annabi musamman salatul fati a yawan ta la ilaha illallah a yawan ta salatul qur'an a yawan ta ayyukan alheri an fara da jama'a shi ya kuma ce Ibrahim yana cewa kamar da Allah ya shirya mana da mummi da mazauni duka musulmi muka ce menene yake farkon sallah da ƙarshen sallah farkon sallah musulmi zai tsaya gaban Allah ya daga hannunsa guda biyu ya nuna wa Allah da Allah ka bi wa wanka wanda kowa sai kai wanda komi sai kai na wanda komi abin da na sani da abin da ban sani ba abin da nake so da abin da ke so duka na tsara Allah ya guda biyu na zubar da suna ko ba gare ka Allahu Akbar in ka yaka iwa Allah ka yi wata wanda yake so ko da Allah ke so ka zubar da kowai ko ba gare ki wanda ko yi wani bida wata wata ne ya karfiya in ka yi wannan sai a gaya maka ka yi wa Allah Allah ko da Allah yake so ya ajiye maka lada ya ajiye maka aljanna amma ya za ka yi da bayan da duk da shi ne ka ga ka shirya da shi kar ka tuki bayan da su ce su ƙararka a ne mai lada ka duk a biya maka baji da shi idan masu bari ba su gane wani in sun zo wani mutu ai lafiyar da ya gane yau ce ai guda wannan wadatar ma in za mu je mu zaura in kan lafiyar mu zaure ne ya a take mu domin da babu ya yi wani a take mu a rike wani nauyin da a kai maka kaga an kwaje dukkan lada an biya maka wani da shi sauran a take zalla wani kuma zuzu aro maka a take zuwa a take ka saboda shari'a wannan shi ne shi ne magana mai kai sai mutum ya amsa ya misalar hali Allah da hankali yadda na shirya da Allah ta ce Allah akbar kai ta bayan da da wajen na zai da shirya da su bayan da iri biyu ne akwai ba su karɓar takarda da hannun dawa akwai ba su karɓar takarda da hannun hagu duk da tsara da lafiya كان واحد الذي السلام عليكم السلام عليكم يا كولا لكن يا رب ما دك ما يا سلام انا يا رب السلام عليكم يا ولا انت ما جوانا وابو ما السلام عليكم gaya da wajen gaya mira ta zauna lafiya da Allah ta zauna lafiya da bayan Allah amma mutumin da ya saba wa kansa zaruncin bayan Allah ko rayukansu ko mafarkiyarsu ko dukiyarsu ko yardarsu wannan ba ina da yake da wata ko mina da za a nema da bari lafiya amin shi
assalamu alaikum amin ana kai da wani da tsaya ga wasu da ya fi na Thank you. قال خالي حق خلقه بالدار عظيم السلام على المرسلين والحمد لله
biyu da minti